أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نقول الله تبارك وتعالى دينونا منا وانا اللوكتشي يومنا شدا قوات الربيع الآخر هجرانا عن محمد صلى الله عليه وسلم على مكة زوا مدينة شكرا دبو دايا لدريه دودا أربعين دبير وان دي دي دي دا عشرين دا دايا قوات أكتوبر ta shekara ta 2023 miladiya mun dawo kan karatunmu na littafin shekul islami wa sa'adatul anami alhaji ibrahim inyas radiyallahu anhu da yake ce masa ruhul adab lima hawa min hikamin wa adabin lura da littafi na shiri na lubbul lubbi muna cikin baitukan da shekul islami wa sa'adatul anami alhaji ibrahim inyas radiyallahu anhu yake gaya mana cewa farubba zai timraini adbara walau aqsama bil maula abarra qadrahu shehu radiyallahu anhu yace ba mun mamaki bane a samu mutum wanda yake da tsumma kara a jikinsa wanda yake da kura-kura a jikinsa a walau aqsama bil maula da zai rantsa da Allah tabaraka wa ta'ala akan wani abu ce ga abin da Allah zai yi ko ga abin da Allah ba zai yi ba kada a barra ƙadarau Allah zai kubutar da shi hakan yadda yake so ne haka Allah zai yi a karatun da ya gabata duka an yi bayani a taƙaice akan wannan baiti an yi an karanta abin da ya shafi kishiru na baitin kenan da kuma lubbin baitin sannan kuma bayan nan kuma za a zo a karanta lubbin lubbi na cikin baitin daman kasan kowane abu yana da bawansa in aka ce ga bawansa za ce ga ɗan cikinsa sannan kuma a ce ga bayan ɗan cikin kuma a ce in an murje ɗan cikin ba ga asalin ainihin abin da yake ciki to shi ne yanzu daga farko mai lubbin lubbi yana cire mana bawan abu yana mana ya gaya mana kishirinsa ya gaya mana lubbinsa daga nan kuma sai ya gaya mana lubbin lubbi asalin ainihin haƙiƙanin yadda abin yake to an dan haska wanda dai wannan baitin sannan aka tafi baiti na gaba da shehu radiyallahu anhu yake cewa la tadurranna musliman walau zahar durun ala yadihi da'ban faqtafi shehu radiyallahu anhu yake cewa la tadurranna musliman karka karka cutar da musulmi walau zahar durun ala yadihi koda cutarwa kuma ta fito a hannunsa da'ban faqtafi to kai ya zama yanayin ka ko yadda kake shine ka zama mai gafara mai yafiya zaka yafe masa to a wannan bayan an gama gaya maka cewa farubu zitum raini akbara walau aqsamu bil maula abarra qadrawu cewar idan mutum ya kasance ana ganin sa kaman ba wani abu ba kayan jikinsa ma sun tsofe gashi nan yana cikin dauda dauda haka ga kura a jikinsa ka girmama shi ba ruwanka fari girma duk duniya ba wanda ya kai shi to shehu radiyallahu sai dawo maka da zancen kuma yace la tadurranna muslima yanzu kan da wanda yake kowane iri ma kowane irin musulmi ma karka cutar da shi ko da kuma cutarwa ta bayyana a hannunsa to kai ka zama mai yafiya ka zama mai gabartawa karka dawo to sai yake ga mana cewa يحدثنا رضي الله عنه بهذا البيت عن أمرين أحدهما لا إنساني معمر والثاني إنساني معمر أما أما الأول للإنساني فلأنه قبيحة من قبائه التي تتولد فعلا من الحقارة ألا وهو الضرر وهو إلحاق الأذى والمكروه بالغير أو سلبه ما هو يحتاج إليه من خير ونفع قضية ساكنة يتحرك بها كيان الأقوة وينهدم بها بناء الشخصية وتنساب بها لعثمة اللسان التعايش فإن العقل من شأنه أن يصل لأخيه النفع ويكف عنه الضرر والشخصية لا يمكن بناؤها بالإيذاء والضرر وإنما يتمسك بناؤها ويتقوى بالدين وهو لا يعمر لا يعمر إلا بالتودد الصادق والتراحم الحق بهما يتحرر التعايش من قيود اللعثمة والاضطراب فمن أحاديث الرحمة المهداج صلى الله عليه وسلم yake gaya mana cewa yuhaddisuna radiyallahu anhu shekin mu shekul islami wa sa'adatul anami alhaji ibrahim bin yasir radiyallahu anhu yana ba mu labari bi hadal bait da wannan baiti an amrayni akan wasu lamura guda biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin su la insaniyul mu'ammar ba mutum bane wanda za a yi rayuwa da shi wasani na biyun su kuma insaniyun mu'ammaru mutum ne wanda za a rayu da shi amma al'awwal amma na farko la insani da aka ce ba mutum bane fali'annahu saboda shi qabihatun min qaba'ih ya dauke ni mummunan abu daga cikin munanan abubuwa allati tatawalladu fi'lan wanda suke haifar da aiki min al-haqarati na daga rena mutane ala a saurara a ji huwa darar shine cutarwa wa huwa ilhaqul adha shine ka isar da cuta wal makruh da abun ki bil ghairi awani aw talabahu ma yahtaju ilayhi ko ka kwace masa abun da yake bukata zuwa gare shi min khairin da daga alheri wa naf'in da kuma amfani qadiyatun sakinatun yace wannan wata dabiya ce wanda ta riga take zuba ake kwararo da ita ya taharraku biya kiyan ukuwati wanda yake yake kona kasantuwar yan uwantaka wayan hadimu biya bina'u shakhsiyyati wanda yake rushe ginin dan adam gabaki ɗaya na rayuwarsa wajen samu biya la'asamatu lisani ta'ish wanda kuma zai jawo a samu koma baya cikin harshen da yake cewa an haɗu a taru a rayu tare waje ɗaya sai rayuwar kowa na yin nasu yace fa innal aq lalle dan uwanka min sha'anihi yana daga cikin sha'aninsa ko kuma shi dan uwa yana daga cikin sha'aninsa an yusala li akihi naf wato ya aika ya sadar da amfani zuwa ga dan uwansa wa ya kufa anhu darar sannan ya rike ya kame cutarwa ba zai cutar da shi ba wa shakhsiyatu shi dan adam ko gina rayuwar dan adam la yumkinu bina'uha bil iza'i wa darar baya yiwuwa ka gina rayuwar dan adam da cutarwa da kuma wato kana cutar da shi kana muzan muzanta shi wa inna ma tamassaku bina'uha yace lalle ana rike gina mutun ne wa ya taqawwa bidin sannan ana karfafa shi da addini wa huwa la ya'muru la ya'muru illa bitawaddud sadiq shi kuma addinin nan baya umurni sai da soyayya ta gaskiya wattarahumul haq sannan da jin kai na gaskiya bihi ma ya taharru ta'ayush da shine ake gyara rayuwa ake samun yantuwa a cikin rayuwa min quyudil la'samati wal idrab daga abubuwan da suka suka yi kaidi wa mutum suka kame shi na daga mummunan lamari da kuma nau'i na cutarwa famal ahadith rahmatul mudat sallallahu alaihi wa sallam yace yana daga famin ahadithir rahmatul muhdat yana daga cikin hadisan ar-rahmatul muhdat rahamar Allah mai shiyarwa sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sabata gare shi yana fara cikin hadisan sa cewa wasul mu'minina fi tawadduhim wa tarahimihim wa ta'atufihim masal jasad idza taka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sari wal humma annabi sallallahu alaihi wasallam yana fara cikin hadisi cewa sai daga cikin hadisi yana cewa misalin mumini a cikin soyayya da jin kai da tausasawa kaman jiki ne idan shtaka minhu udhun idan wata gaba a cikin jikin ta ta samu rauni taza'alahu sa'ilul jasadi duk sauran jikin zai amsa shi ma in gaba ta samu ciwo a jikin jikin duk sauran jikin zai amsa bisahari wal humma da rashin bacci da kuma jin zafin ciwo to ya ga hadisan da yawa kafin mu je kansu anan dai da ga wannan baitin da shi yake cewa la tuturranna musliman walau zahar durun ala yadihi da'ban faktasir shehu radiyallahu anhu yace karka cutar da musulmi ko da cutar wanta fita a hannunsa kai kuma kai hakuri ka yafe ko da shi ya cutar da kai to anan wajen sai mai lubun lubu yace mana wannan baitin ya kunshi lamura guda biyu abubuwa guda biyu ya kunsa na ɗaya shine mutumin da yake ake rayuwa wanda ba a rayuwa da shi sannan na biyu ko mutumin da ake iya samun rayuwa a wajensa ake rayuwa da shi yace wanda ba a rayuwa da shi shine wanda ya kasance ya dauki wannan mummunan halin ya zama shine aikin sa wanda zai jawo masa ya rena mutane renin nan da yawa mutane zai jawo har ya cutar da su ka dauki mutum ba a bakin komai ba baka masa kallon komai sai ka cutar da shi yace wannan shi zai jawo ka riskar da mummunan abu sannan da cutarwa zuwa ga mutum saboda ai baka dauke shi mutum ba baka dauke shi a bakin komai ba da ka yarda bawan Allah ne yana kusa da Allah kana ganin ma wata bawan da ya kai a cikin bayan Allah kamar sa zaka cutar da shi ba zaka cutar da shi ba bayan shi ya ce maka kowa ka masa wannan kallon kowa kana masa kallon bawan Allah ba ma na Allah kamar wannan mutumin ko ma waye sai ce to in baka zama mutum nagari ba sai ka zama haka ko kuma a'a kana kokarin ka kwace ka kwace abin da mutum yake bukata na daga alheri ne ko kuma na amfani ne kaga duk cutarwa ne ka cutar da shi in kai wannan sai ce wannan sai ya jawo yanayin zamantakewa na rayuwar da za ku yi da shi duk sai ya zama lamarin ya lalace saboda cutar da shi kake kana wahalar da shi kana cutar da shi sai yace kuma sai ya jawo ma gina rayuwa tare da kai da shi ba zai yiwu ba ka rusa rayuwar saboda kullum cutar da shi za ka yi sai ya zama rayuwar ba za ta yi amfani ba tsakaninka da shi tsakaninka da shi shi kawai kai mugunsa ne kai ne maguncinsa ka bi kowa mugunta a kansa duk abin da zai same shi kai baya za a yi ka nemo cuta ne ka kama ka ko ba shi ya ce maka karka cutar da musulmi kowane iri ne ba yace aka ce wannan dan uwanka ne to yana daga cikin sha'anin in uwantaka an yi usal li akhihi naf ka sadar wa dan uwanka da amfani sannan wa yakufu anhu dar ka rike kuma cuta kai ya same shi wannan fa shine matakin da ake so dan tijaniya dan faila ya taka dukkan wani musulmi ba magana ana magana musulmi kawai ba a musulmi kawai ake magana ba magana dan tijaniya magana dan faila ake ba wanda kawai musulmi ne zallansa to a matsayinka na musulmi dan uwansa abin da ake so a samu a wajen ka shine ka sadar da amfani ya isa zuwa gare shi sannan ka kame duk cutar da za ta je ta cutar da shi kuma ko da shi yana maka saɓanin waɗannan yana turo maka cuta sannan yana riƙe amfaninka kuma to kai kuma ka tura masa amfani sannan kuma ka riƙe cuta ka ta same shi saboda shehu ya ce la ta durran da musulman kar ka cutar da musulmi walau zahar durrun ko da cutar ta bayyana a hannunsa shi din da ban faktasa kai ya zama a cikin ɗabi'ar ka da al'adar kai mai gafartawa ne kawai ya aiko cuta iri iri kai kuma sai ka aika masa amfani iri iri wannan fa musulmi ake gaya maka kowane irin musulmi haka zaka zauna da shi balle a ce musulmin ya taka mataki ya zama ɗan tijaniya musulmi ne ɗan tijaniya ɗan uwanka amma yaya za a yi amfani ya zo zuwa gare shi zai samu wata fa'ida sai ka rike ka hana ya same shi musulmi ne dan tijaniya dan faila ne ma ya ƙara wani abu na amfani ya zo zai same shi sai ka rike an yi kana bin shehu radiyallahu anhu da kana bin shehu radiyallahu anhu ba za ka rike ba saboda shehu ya gaya maka cikin musulmi ne duka ma ba cikin dan tijaniya ko dan faila ba amma haka muke yi haka muke yi ai ba haka muke yi ba mutum dan uwanka musulmi dan tijaniya dan faila wanda dukkan matakan ya taka su amma ga amfani ya zo za a bashi sai ka ce tab ai wannan zawiyan ba ma shi da wannan zawiyan in zawiya kaza ne ya za a kai musu in ya gudanunka ka ce in zawiya kaza ne ba za a kai musu ba musulmai ne yan tijjaniya ne yan faila ne amfani ya zo zai same su katare ka ce ba za a kai musu ba suna gaba da kai ko suna jin haushin kare ko suna biyu sai ka hana to ma ba wanda magana shi yake ga maka bana yana ga maka musulmi ma zallan sama ka nemo amfani ka bashi sannan ka kame cutar da shi to ina mutumin da ya zama musulmi dan tijaniya dan faila kai ne kake zama kana neman cuta yadda za a iya cutu ka cutar da shi kuma ka ce kana bin shehu radiyallahu anhu kaga ka bar tafiya kai kam ai amfani zaka kawo masa in cutar za ta kama shi kuma ka rike kira shi yace maka walau zaharu durrun ala yadi ko da cutar ta bayyana a hannunsa ashe zai iya cutar da kai to yana cutar da kai kuma kana ɗebo amfani kana bashi sannan zai shawar zai lawan ya ce mana ko shakhsiyatu mai lubulub da yake faɗi lamikin binawa wa habiri izai wa tsarar ba a gina mutum ba a gina mutum da cutarwa kana cutar da mutum kana walakanta shi zai ginu ba zai taɓa ginuwa ba duk wanda kake cutar da shi kake nemo abin da zai cutar da shi kana kawo masa ai ba za ka iya gina shi ba mutum ne baya musulunci kana so ya zama musulmi amma dukkan wani abu na cutarwa kana masa zai musulunta ba zai musulunta ba mutum ne baya tijaniya ana so ya zama tijani dukkan wani abu na cutarwa kana masa kaga kana fassara masa wannan halin haka ne shi halin tijaniya haka abin da kake so ka ce kenan mutum ne yana musulmi yana da tijaniya ana so ya zama dan faila kana masa mummunan hali kana ta cutar da shi ya za ya zama ba zai taɓa zama ba ka tare ka hana saboda me saboda ka masa yanayin da wannan yanayin sai ya ɗauka dukkan musulmai haka suke ko dukkan yan tijaniya haka suke ko dukkan yan faila haka suke sai ya ɗauka haka ne kuma alhali ba haka suke ba saboda haka ba a gina ɗan adam da cutarwa ba za ka taɓa cutar da mutum ka gina shi ba ya gane abin da kake ciki ya bi ka ba zai yiwu ba sai dai da amfanarwa ka ɗauko amfani ka bashi in ya cuce gaba ka ji bai cuce gaba ya cuce gaba ba ka ganin sa abin sai cutar da kai ba ai Allah ne cutar da kai sai ka yarda kawai ikon Allah ne ba ruwanka da shi ma in amfani ya zo sai ka bashi to wannan zai jawo karibace shi wannan zai jawo karibace shi in kai riko da wannan sai ka iya gina dan adam ka gina addininsa ka sa karfi a cikin addininsa in kana bashi amfani kana kamewa baka tutar da shi sannan kuma shi musuluncin nan abin da yake gwada maka shine baya umarni da komai sai soyayya ta gaskiya wane gane cewar kai masoyinsa ne na gaskiya kana son sa shi yasa idan zikirin Allah ya hada ka da bawan Allah sai zama yafi dan uwanka ma na jini saboda Allah ne ya hada ku ai wancan ko wani abu ne ya hada ku mai karewa abin da ya hada ku wannan marar karewa ne shine Allah tabaraka ta'ala to sai zama ana soyayya ta gaskiya a tsakanin juna ana jin kan juna da gaske sai rayuwar ta ginu sai ta tashi ta zama rayuwa mai amfani ba wani abin da zai tsaye da ita ba wani nau'i na cutarwa a cikinta ta amma a nan wajen kaga ana gaya mana cewa rayuwar musulmi da kake rayuwa da shi dole ka amfanar da shi ka kawo masa amfani ka tsare masa cuta in abu zai cutar da shi rayuwar batijja ne dan faila dole ka amfanar da shi sannan duk abin da zai zama cuta ya cutar da shi kuma ka ture ba za ka cutar da shi ba ya zama kana masa sunnan da ake faɗa cewar innamul mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum musulmai yan uwan juna ne to ya zama soyayyen nan ta gaskiya kake masa kana son su saboda Allah ne lillahi billahi ila Allah ke za kake son sa Allah ne ya hada ka da shi amma yanzu dan tijjaniya dan faila yana manta dan uwansa ba tijjani yana manta Allah ne ya hada su sai ya duba ya ga wani amfani yake masa tukunna zai so shi wani cuta ya dage masa tukunna zai zai zai so shi sai ya dage masa cuta sai ya bashi amfani ko ba haka magana take ba kowane musulmi ma shehu yace maka la tadurranna musliman walau zahara durrun ala yadihi da'ban faktajir kowane musulmi ma ba sai dan tijaniya ko dan faila ba ka nuna masa soyayya ta gaskiya ka nuna masa jin kai na gaskiya balle ya shigo cikin abinka ya zama tijani ya zama dan faila ashe anan ne ba za ka nuna masa soyayya ta gaskiya ka nuna masa jin kai na gaskiya haka ya kamata ka masa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake bala cikin hadisi yace مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد سوف مؤمني kwatankwacinsu a wajen yadda suke son junansu a wajen yadda suke jinkan junansu a wajen yadda suke tausasa wa junansu kamar jiki ne guda ɗaya idan wani ɓangaren jikin ya ji ciwo ko ta gaba cikin jikin ta ji ciwo sauran jikin gaba ɗaya zai amsa ya gagara nutsuwa gaba ɗaya sauran jikin sannan kuma shi ma zai ɗauki wannan ciwon wannan shine musulmi shine mumini wanda yana son ɗan uwansa mumini yana tausasa masa yana jin kansa kamar jikinsa yake ji kamar jikinsa kaga wannan wajen akwai abin lura da yawa da ya shafe mu shin yanzu idan abu ya samu dan uwanmu mumini musulmi muna ji ya shafe mu muna ji ya dame mu muna son sa shi dan musulmi din nan abin alheri ya same shi muna tausaya masa kamar yadda idan gabar jikinmu ta samu matsala zamu na jin zafi zamu na jin ciyo sannan sauran jikinmu zai amsa haka muke ji in ba haka muke ji ba ashe cewar mu mumine ne da saura kenan to mu zama mumine ba yanzu halin da ake ciki yanzu nan akwai musulmai a ƙasan Falastin Falastinawa ne Yahudawa suna yatsan su ana yaki a tsakaninsu yanzu hakan nan yanzu a cikin magana da muke cikin nan yanzu haka ana yakin nan ana kashe musulmai ana kashe muminai ashe in imaninmu yana da kyau ya kamata mu yaya mu ji jin kansu a zuciyarmu mu ji cewar kaman mu ne ake kashewa kaman mu ne ake tabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda bai damu da lamarin da muminai suke ciki ba baya cikin su amma yanzu kana nan kana kwanciya kana bacci kana tashi ana cin ana kashe ɗan uwan ka musulmai baka sani ba kai baka san ma ana kashe su ba wani ka san ana kashe su ba kai ba da gudunmawa ta kowane hali ba ko addu'a ba kai inna malmuminuna ikhwatun su fa mu'minai yan uwan juna ne ba ce mu'minan da suke Najeriya da wanda suke Palestine ba ko ko wanda suke wannan kasar ba za wace kasar ba a duk inda musulmi yake duk inda mu'mini yake dan uwanka ne in abu ya same shi ya same ka in na alkhairi ne na farin ciki ne ka taya shi murna in na bakin ciki ne ka taya shi bakin ciki in za ka iya bashi gudumawa ka bashi ka ji cewar wani yankin jikinka ne aka taba wani abu da jikinka ne aka taba saboda ka yanzu halin da falastina wannan suke ciki mu ma halin da muke ciki ne in musulunci mu yana da kyau in imani mu yana da kyau wannan kashe sun da ake yi ji za ka yi kamar kai ake kashewa wannan ba shine musulmin gaskiya shine imanin gaskiya shi yasa sabani sallallahu alaihi wasallam suka kwatanta wannan mutum saboda yadda yake son dan uwansa zai dauko dukiyarsa ya raba kashi biyu ya ba dan uwansa musulmi ya ba dan uwansa mumini wanda imani ne hada su ba wani abu ba ya raba dukiyarsa gida biyu ba shi rabi haka suka yi su zo koma garin Madina suka yi jira radiyallahu anhu yace ka shiga gidansa ka duba matansa yana da mata biyu ka duba wanda ta bi kyawu a cikin sa ke da kaura haka suke yi ba haka suke yi amma mu yanzu ba maganar wannan ake yi ba mutum ne musulunci ya hada ku kun haɗu a makamun islami tare da shi kai musulmi ne shi musulmi ne dan uwanka ne na jini dan tijaniya ne dan faila ne duk wani abun ya hada ku da shi amma ga wani abu ya same shi na bakin ciki kana dariya kana murna kana farin ciki ai maganin sa kenan duk waɗannan abun da ya hada kun kama ta shi ko ga wani alheri ya zo zai same shi ka tare kada bawa ne wani za a bawa ban yadda ba kada ba shi a wani ka ne ba na ka ne ba wani na ba na wani ba ruwa na da shi to ina imani yake kaga babu ko kuma irin halin da wasu suka fada ciki irin yanzu falastin nan da ake kashe su mutum ya ce ai yaki da su ba dai bane da su ba yaki da su yayi bambanci saboda haka in aka bibiya ma kaza kaza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda ya faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya gama dan uwanka ne musulmi kuma abin da ya shafe shi ya shafe ka ya shafe ka to waɗannan matakan ba ma kwatanta su ma wane dan uwanka ne musulmi amma ba soyayya ba jin kai ba tausasawa baka nuna masa kana son sa baka jin kansa ba ka tausasa masa kuma dan uwanka ne musulmi in abu ya same shi ma za ka yi farin ciki abun baki cikin ya same shi za ka yi farin ciki ka yi dariya ka yi murmushi ka yi ta tsalle ma kana kana farin ciki ai maganin sa kenan ma ne mun musulunci ya haɗa ku to musulunci ba shi da inganci shi dan shi musulmi dan uwanka ko mumini idan gaba kaman gaba ne a jikinka in ta tabo yanzu idan ya tsarka tana ciwo dukkan jikin zai amsa ai to haka ne fa in dan uwanka musulmi wani abu ya same shi haka zaka ji shi yasa sabani sallallahu alaihi wasallam da aka fita yaki wani yana kukan ishi ruwa ba ruwa an kawo masa ruwan zai sha sai ji wani yana kuka sai ya kai wancan an kai a wancan din sai wani shi ma ji wani yana cewa yana kukan kishi sai ya ce a kai ma wancan an kai a wancan din wancan din ya rasu dukan su uku ba wanda ya sha saboda wayu siruna ala anfusihim walau kana bihim qasasa abinda suke so za su daga su ba wani to wannan fa a gidan maqamul islami ne da maqamul imani ake yin waɗannan maganganu ba a isa wajen maqamul ihsani ba ba wanda shine inda karatun mu ne yake dan uwanka dukkan alheri idan ya zo nasa kai farin ciki kai murna ka ji kamar akai akai dukkan sharri idan ya same shi kai bakin ciki ka ji cewa kamar akai akai wannan shi yake nuna karfin imaninka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ra'asul aqli ba'da al-iman billah at-tahabbub ila an-nas wasna'ul khair ala kulli barrin wa fajir annabi sallallahu alaihi wasallam yace rasul aqli kololuwan hankali ba da imani billah bayan imani da Allah at-tahabbu ila an-nas shine nuna soyayya wa mutane wastina'ul khair da aikata alheri ila kulli barrin wa fajir a dukkan mutum mai biyayya da kuma fajiri marar biyayya annabi sallallahu alaihi wasallam yace رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس قولوا cikin hankali bayan imani da Allah shine nuna soyayya wa mutane Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ra'sul aqli ba'da al-iman billah at-tawaddud ila an-nas wa ahlu at-tawaddud fi ad-dunya lahum darajatun fil fil jannati wa man kana lahu fi jannati darajatun fa huwa fi janna annabi sallallahu alaihi wasallam yace kololuwa cikin hankali bayan imani da Allah shine at-tawaddud ila an-nas nuna soyayya zuwa ga mutane wa alu tawaddud fi dunya ma abota son juna a duniya lahum darajatun fil janna suna da wata daraja a cikin aljanna wa man kana lahu fil jannati darajatun wanda ya kasance a cikin aljanna yana da wata daraja fa huwa fil janna to yana cikin aljanna din annabi sallallahu alaihi wasallam yace al muslimu aqul muslim la yazlimuhu wa la yakhziluhu wa la yakdhibuhu wa la yahtiruhu ataqwa ha huna wa yashiru ila sadrihi thalath marrat bihasbi imri'in min ash-sharri an yaqira akahu muslim kullu muslimin 'ala al-muslim حرام دمه وعرضه رواه مسلم annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana al muslimu aqul muslim muslimi fa dan uwan musulmi ne la yazlimuhu ba zai zalunce shi ba ba zai cuce shi ba wala yakhziluhu ba zai walakanta shi ba ba zai rena shi ba ba zai kaskantar da shi ba wala yakhziluhu ba zai kaita shi wala yakiruhu ba zai rena shi ba attaqwa hauna jin tsoron Allah a nan yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ga inda tsoron Allah yake wai shi ila sadrihi ya nuni zuwa ga kejin sa salata marratin sa uku bi hasbi imri'in min ash-sharr ya ishi mutun sharri an ya hadira akahu muslim ya rena dan uwansa musulmi kullu muslimin 'ala muslimi haram kowane musulmi akan dan uwansa musulmi haramun damu jininsa haramun ne wa irduhu mutuncin sa haramun ne rawahu muslim imam muslim ne to wannan hadisi wadannan hadisan duka suna mana magana akan la tadurranna musliman walau zahar durrun ala yadihi da'aban faktafirni karka cutar da dan uwanka musulmi ko da cutar ta bayyana akan hannunsa to kai ya zama kai mai gafara ne mai yafiya ne yace mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kololuwa cikin hankali bayan imani da Allah shine nuna soyayya wa mutane kowa ka nuna kana son sa kuma so na tsakani da Allah kake son sa ba soyayya ta ƙarya ba kana son sa lillahi billahi ila Allah ka so shi saboda Allah ka so shi saboda Allah so son sannan shi zai jawo dukkan amfanin da ya taho ta wajenka ka bashi dukkan abin da zai cutar da shi ka tare kada cutar da shi sannan yace mana da aikata alheri zuwa ga dukkan mai biyayya wa Allah da wanda baya biyayya wa Allah ila kulli barrin wa fajir wannan mutumin yana yin biyayya wa Allah bawon Allah ne nagari sai ka masa alheri wannan mutumin baya biyayya wa Allah fajiri ne sai ka masa alheri shi ba ka san amfanin sa in ka masa alheri wanda yake biyayya wa Allah tabaraka wataala shikenan da mun shi gam akan hanya yake wanda baya kan hanya kuma sai kana masa alheri kana masa halin kirki amfani ya zo nasa sai ka bashi wani abun cutarwa zai cutar da shi sai ka tare sai ce a wani kuma ya gani a wajen are ni da bana aikin alheri ni da bana kaza bana kaza amma wani nan sai abubuwa yake min alheri abu kaza da ya zo nawa ne wani bai ce ai nika aikin banza nake yi ba yace a kawo ka gane ai saboda ka wannan halin da kake masa zai jawo sai ya zama na Allah sai ya gyaru amma kana ana zargin mutumin banza ne ana zargin yana aikata ayyukan banza kai ma sai kake da cikin masu zagin sa zagin nasu ma cutar da shi ne ka kama zagin sa misali dan uwanka ne ko ne abu kawai da wannan wanda kake kusa da shi sai zagi sai hantara sai sai bata rai sai munanan maganganu abin da ya da wanda bai ba duka ce yayi kai ta bata shi zai gyaru amma yana aikin banzan kai kuma kana dauko alheri kana bashi kana dauko amfani kana matsa dole zai fara jin nauyin ka dole sa zai fara cewa wani fargadu abin da nake na amma bai gani ba saboda Aisha ya ce maka la tadurranna musliman karka cutar da musulmi kowane iri ne kai walau za durrun ala yadihi ko da zana cutar da kai kai din ka kasance mai yafewa ka yafe masa kawai karka damu ka masa sai ka ribace shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kololuwan hankali shine nuna soyayya wa mutane dukkan su kowane irin mutum ka nuna masa soyayya tsakaninka da Allah kake son sa amma yanzu muna soyayya saboda Allah ai dan kadan ne akwai masu yi in kaga mutum yana son ka yana damuwa da lamarinka yana shiga cikin sha'aninka wataƙila aksar mafi yawanci akwai inda yake yana da wata yana da wani muradi ne akan ka ba wai tsakanin da Allah ya zo yake maka wannan soyayya ba yana son ka ne saboda wani abu ba wai dan Allah yake son ka ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kololuwan hankali shine ka so mutane bayan imani shine ka so jama'a saboda Allah soyayya saboda Allah ba saboda wani abu ba wani yana dukiya wannan da ake nuna masa ina son sa saboda idan ya tashi rabon nan ni ma raba da ni wani yana da makami ni ma ina son samu makamin nan bari na dage ni ta nuna masa soyayya saboda idan ya tashi ya mun kaga nan ba dan Allah bane ka so mutum saboda Allah shi za ne sallallahu alaihi wasallam wajen yace alamun imani daga cikin amalan imani shine an yuhibba lillah ka so saboda Allah kake son mutumin ba saboda komai ba Allah shine komai in ka samu Allah ka samu komai in ka rasa Allah kuma ka rasa komai to ka so shi saboda Allah ka ki shi saboda Allah amma baka so shi saboda son ranka ba ba ka kishi saboda son ranka ba don Allah za ka yi saboda ka yi sa wanda ya zama bawan Allah ya zama ɗan tijjaniya zama ɗan faila shi ba za ka yi bashi da makiyin shi ba wani makiyin sa kowa yana masa soyayya saboda Allah ne lillahi ne ke ke masa ba saboda wani abu ba don Allah yake son sa to ka san mutum saboda Allah ba saboda wani abu da zai maka ba sanani sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kololuwa cikin hankali bayan imani da Allah shine soyayya zuwa ga mutane sannan masu soyayya saboda Allah a duniya suna da daraja madaukakiya a cikin aljanna suna daraja madaukakiya a cikin aljanna wanda ya kasance yana daraja madaukakiya a cikin aljanna kuma to yana cikin aljannan shi ma kana son dan uwanka musulmi kana son dan uwanka mumini dan tijaniya dan faila dan me kake son sa saboda Allah kake son sa a ba ba shine mai zawiya ba shine shehin zawiya kana zamani nan gaba za a nasa ka mukaddami ko za a baka wani mukami a cikin zawiyar saboda haka sai ka dage yanzu shehu ya ce ai ba wanda ya kai ni kokari ai saboda ai kwanan za mu yi ijaza iri kaza ko za a ba abu iri kaza ka kana ta wala a banza kawai zuwa banza kake ko da an maka kuma a iska ne ko da an maka ka je ka bi shi saboda Allah kana son sa saboda Allah kana masa biyayya dan Allah lillahi ila Allah ba wai dan ya baka komai ba abe zai baka ba ba zai baka komai ba shi ba ba abun da yake wajen sa abun a wajen Allah yake Allah ne zai baka ba shi ba in kaga ya dauka baka to Allah ne baka shi yasa ya cikin tarihi shoti jani ai mun fada mulama shoti jani da Allah da yaje shi ya hadu da a wani daga cikin malaman nan da yake haduwa da su a garin ina ga garin Madina ne ko ya hadu da shi ba su yi magana ba ma ana suna rubutu a tsakanin su sai ya ga wanda yake a kansa kadimin sa shekara da shekaru ya ta hidima sai ce sirrin nake da shi na wannan mutumin ne zai gaji sirrin nawa sai ce aka maka Allah shekara shekaru ina maka hidima ina kaza ina kaza kuma ka ce sirrin wannan wanda ya zo shi daga Sahara da rawanin sai na mutanen Sahara baka taba ganin sa ba ka ce sirrin naka ma shi zai dauke sai ce masa ayya ai abun ba haka bane ni ma abun ba nawa bane da na wani abun ni ma dana zan bayar ba zan baka ba amma ba nawa bane abu na Allah ne saboda ka Allah ne ba shi kaga shi wannan mai kadimin da hidiman da ya kamata ya yi dan Allah kawai ya zo yana hidima ne wa shehinsa saboda Allah ba yana yi ne don jiran makamatu ba in ka je kana hidima saboda makami to ba ran Allah kake ba akwai sirri ba wajen shugaba ne in na dage ina ta biyayya ina ta hidima za a ɗauki sirrin a bani in an ɗauka maka wani kai ba zai ba ko ba haka ba in kai ba zai ba ba zai ba ko ya ɗauka baka ba zai ba Allah ne yake so ya baka in Allah ya baka shi din ya baka in ka karba kai sai yayi akwai wani shehin ai da aka yi haka in ya je Saudiya nan Laraba an ci koko suke a kansa ya daga hannunsa kawai haka masha Allah ya shafa shi kenan sai bukata ta biya da aka yi kalibansa kaliba ya je larabawan suka zo kai ma kai ya ce ai ya rasu ai sai ce shi ya rasu ai in ne ma babu abin da zai faru kana nufin baba shi bane wallahi za ka samu duk sirri a ɗauka ba shi amma yi wala ba zai ba yi ba zai ba wallahi saboda me can din ne Allah ne zai baka kai lillahi dan Allah kake komai in Allah baka sai ka zo hannun shi sai baka in ka zauna kai abu sai yayi amma da mai in kana yi saboda muradin shi ma abu kaza ne to sai maka abu kaza shikenan ta tsaya ya to abin da ake gaya mana nan shine kai soyayya saboda Allah ka so bayin Allah dan Allah ba dan neman mukami ba ba dan neman asraru ba ba dan neman ni ma zan tashi na zama abu kaza ba dukkar kai wannan kana musulunci saboda Allah kana dariƙa saboda Allah kana faila saboda Allah dan Allah kake yi du ba wai kana da wani kana da wani wajen da kake so kai sa ba inda zaka isa wajen Allah zaka isa wannan ila rabbikal muntaha ko ba kallin yace ba wannan ila rabbikal muntaha in ka zo wajen Allah shine ka zo kololuwa ai kulillah summa darum fi kawdi yalabuna ka bada Allah kawai kabar kowa ya tashi ne ni tasa in ka zo wajen Allah ka zo karshe wannan larabikar munta ashe ka samu Allah shi ne ƙarshen makamin da ake suka taka ba ka samu wani mukami ba saboda ka karka yi ibada karka yi bautar Allah saboda neman wani abu in ba Allah ba kana yi ne dan Allah kawai kana neman Allah tabaraka wa ta'ala ba wani abu kake nema yace mana Annabi sallallahu alaihi wasallam yace musulmi dan uwan musulmi ne ba zai cutar da shi ba ba zai walakanta shi ba ba zai karyata shi ba ba zai rena shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace tsoron Allah anan yake yi nuni zuwa ga kijinsa sabo ku saboda haka karka ga musulmi ka rena shi sai zai yace maka la tadurranna musliman walau zahar durrun ala yadihi la man fattafir karka cutar da kowane irin musulmi ko da cutan ya fito a hannunsa kai ba ruwanka kawai ka je ka yabe maka baka sani ba ma ya fi ga tsoron Allah wanda kake rena wani wanda kake walakanta wani ya fika cikin a cikin tabi'a a cikin sha'anin Allah tabaraka ta'ala saboda haka kowa ka bashi girman sa kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ishi mutun sharri ya rena dan uwansa musulmi kowane musulmi akan dan uwansa musulmi haramun ne jinin sa ya zubar da jinin sa haramun ne sannan ya ci mutuncin sa haramun ne karka zubar da jini dan uwanka musulmi karka ci mutuncinsa kowa yana da mutunci ka mutunta shi cikin mutuncinsa nan karka walakanta shi balle kuma ka zubar da jininsa to saboda haka a wannan baitin ne shehu radiyallahu anhu yana ga mana cewa la tadurranna musliman karka cutar da musulmi walau zahar durrun ko da cutarwan ya bayyana alaydi ya bayyana akan hannunsa daban faktafir kai ka zama mai gafara mai yafiya ko da ya cutar da kai ya maka abu munana kai ka yafe masa kai ba shi kake gani ba ba ta shi kake yi ba kai saboda Allah duk abin da za ka yi kai don Allah kawai daman duk abin da za a karanta na baitukan nan za su koma maka cikin inda aka fitar ne duk inda aka je za a koma inda ake ne dama saboda ka duk inda ka tafi duk inda ka je duk tafiyan ka zaka dawo wuri wannan ila rabbikal muntaha in ka zo Allah ka zo karshe wuri inda ake nema to saboda ka duk abin da zaka yi kar ka cutar da wani kar ya cutar da kai ya cutar da kai kar ka damu ka gane daga Allah ne ya aiko in amfani ya zo ka amfanar da shi in abu ya zo cutar da shi ka ka tsare masa kar ka cuce shi to shine abin da shi yake faɗa radiyallahu anhu cewa la tadurranna musliman kar ka cutar da musulmi walau zahar durrun ko da cutar ya bayyana a layadi akan hannunsa da'aban faktafi kai ka zama mai yafiya ka yafe masa kar ka cutar da shi ina ga insha Allah za mu dakata a cikin wannan baiti abinda muka ta daidai Allah ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu gane abinda shi yake so mu gane a cikin wannan baituka masu albarka albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kowa da bukatar sa ta alkhairi Allah ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ƴan uwan mu musulmai da suke Falastin suke cikin mummunan yanayi suke cikin mummunan hali ake ta karkashe su muna tawassuli da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya canja musu wannan yanayi Allah ya kawo musu zaman lafiya albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya tsaya dukkan musulmi a duk inda yake albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya dauka musulmi da musuluncin su Allah ya karya kafirai da kafircin su albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da mu'jizarsa albarkacin shauti jani da karamarsa a lokacin shi Ibrahim da faidarsa da lokacin Al-Qur'ani da ayoyinsa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله